Assalamu alaikum warahmatullahi kuma muna gode Allah subhanahu wa ta'ala da ya baki hada ma wannan mutunci wanda muke zama su sati da shekarar da wani sati da albarka na shekun turmiti wanda muna cikin kitabun sahara littafin sarki za ku tashi akan babi na hudu bawa ma ya kuma idan da karar sana'a shi na na'am za mu tashi akan wannan bashi na ainihin mayakun idan da samun sana'a ma'ana abinda mutum zai faɗi idan zai shiga bayan kowan ɗaki bayan gida abinda ake so mutum ya karanta sai haddasa ku zai wasu wa hannazin kara haddasa na wasu yi wani aiki wata an abu da aziz ibn suhaibin an arabin limanikin radiyallahu anhu عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذكر الكلام قال اللهم اني اعوذ بك قال الرسول قد قال اعوذ بسرعه اعوذ بك من الخبز والخبائث او الخبز والكباء والخبيث او الخبز والخبائث wannan hadisi yake cewa Imam Qutayba ya zama da mu daga Allah kana su da suka ce حدثنا وكيل هو ده كنت زياره تاوري ما وكيل جنم اي قبل شما وكيل قال لي جو اي قبل تناري ودا عن عبد العزيز بن سهيب دغ عبد العزيز بن سهيب عن عرب دغ عرب بن مالك wannan hadisi irin su ne ba da hadisi kiransa hadisi muhannan ba da hadisi muhannan shine wanda aka yi amfani da an an an an har zuwa ƙarshen ma'ana hadisi kenan wannan ya daga cikin wani lokacin su suka dauke shi a matsayin dauki na kufa ma'ana na rauni saboda an takan dauki kowane irin ainihin mantuwa idan mutum ya ce sauke su abdullahi ko sauke ibrahima ko haddasa ibrahim ko haddasa ibrahim ko ismaila ko akbarana ko waye to wannan ya zo cewa tabbas ya ci a gurin wannan ya ci a wannan wannan ya ci a gurin amma ita an takan ɗauki ban ci a wurin ta ma zan cewa an wani ko da a tsakanin mu da wata akwai mutum kusan goma yanzu idan na ce an shefin jani wani ya zaru da ala to ban yi ƙarya ba saboda an nan an san kuma tsakanin da shi akwai mutane da yawa sun ba rayu da shi ba to wannan akan yi amfani da kan a wannan wurin amma da zarar na ta haddasa ne shek zani to daga nan za a ci gona ya yi kariya da kuma su yi rayuwa tare ba ko da suka fi shek zani wata ya zama ya kuma kaza to za a kare da wannan ya yi kaza amma ita ce an shek zani ya zauna zauna abin ya kira su hadisi mu'an'a sannan hadisi na an karɓo shi daga Anas bin Malik radiyallahu anhu Anas bin Malik kalibin Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam haske na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wanda yace na yi hidima ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara goma bai ce da ni lima fa'alta kaza wa lima lam taf'al kaza ba me yasa ka aikata kaza ko me yasa baka aikata kaza ba yace wannan ya nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai hakuri ba wai duk abin da kai ko za a yi kan goma ka ba ya san ana ke nan yana yin kurakure amma manzo Allah bai taba kan goma sa me yasa kai kaza me yasa kai kaza ba saboda yana maka kiran mu'amala ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake yi aiki da dukkan amana abokan mu'amalarsa to dan haka Anas bin Malik Khalid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne a nawai da muka fara za mu dinga karatu muna magana akan abin da wasu ke magana a kai domin akwai Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu akwai wanda suka fito suna kuma sa har suna kwanje min dinsa akan wasu hadisai da ya rawaito ma'ana suna tuhuma suna kwanje bikinsa a kan wasu hadisai da wato ma'ana a kan ƙarya wa mutum Allah sallallahu alaihi wa sallam to wannan ba ƙaramin kuskure ba ne saboda kamar da kuka faɗi duk abin da ake faɗi to fa yana da kyau a yi masa tawili tawili mai kyau a idan manufar ka mai kyau zai gazo yin tawili to Allah sai buɗa maka hanyar da za ka yi wannan abin tawili mai kyau idan manufar ka mummuna ne ka zo yi wa abu tawili to Allah sai buɗa maka hada ka da shi rage duka wa ko irin mutunci ka zo kana yi wa abu tarihi mummunan tarihi malamin magabata sun yi tarihi mai kyau da duk irin hadisan da irin harafin suka waito sun faɗi aiki mafita da yawa a kan sun shigo a kai don haka babu da yadda wani zai fi shi kuma yanzu yi aiki irin wannan pandemin din kuma ainihin musawarai da kan cewa ana su kuma ne ainihin haka ta ainihin za a zage shi haka ta ainihin yana yi da kudawa aiki haka sai gaza wannan gaskiya kamar yadda muka faɗi ba za mu fara wannan magana ba sannan kuma yan uwan mu duk da mu ke yi magana saboda mai magana nan da dama akwai shi a ƙarshen zuciyarsa da aka yanzu yake so ya fito da ita domin na tarihin cewa an kai shi rafi karatu ya fara karatu bai gama karatun ba da ya fara shi da shi a rahon bai dawo shi ko da dawo su kiran bai kammala karatu ba baban sa na raye bai samu damar bayyanawa ba abu ya fara tafiya bai samu damar bayyanawa to yanzu ya zo gaban da yana ganin ba wanda ke gabansa zai iya bayyana abin da yake so da aka lamar sai shi a kuma bai yadda da wasu abubuwan za ta zalla su nan ba domin na ji shi na magana kan halal har yana cewa wannan hadisin da zama Allah da yake cewa ainihin a idan ka tabbata ko bai yi ruwa da kan zaman da aka yi ranar kiyama yace ta ji ta kan halal abin da ya fadi yace wannan abin da za a faɗa ranar kiyama da manzo Allah ya ce sahabi sahabi sahabi sahabi da sai a a wannan ba sabon ka bane saboda sun banda da sun canza a bayan ka sukar sukar a kore su a kore su ita ta bi takar halal ta bi takar halal to wannan aikin ba muna ganin bai kai matsayi ya yi wannan ba saboda haka aƙidar wasu ne ya zama kore da ke so ya fi ita amma kuma ya kasa fita ita a kan sigarta yana kuma tunkuri a cikin ainihin fitirawa sannan yana magana akan ainihin abubuwan da suka shafe shi amma abubuwan da ainihin ba su shafe shi ba da kuma tamirin da ke wa hadisan tamiri ne na aikin da kashi kafin cewa ana so a yi wani zaki ne domin daji wani daga cikin mutanensa shi ma na taɓa jin su amma ba su kamun sosai ba amma wani daga cikin mutanensa na ji yana magana a kan hadisin da na sale wanda ainihin ma muslim ya rawaito na cewa ainihin sale yana shiga wurin a ainihin tsarkiyar da kuma sun da yana karɓar hadisai shi kuma ya balaga da haka sai suke gaya wa Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya balaga kuma yana shigowa ko yana da fara ne sai manzo Allah ke cewa arziki ta haru ne alai shayar da shi shi kiran sai haram da akansa da haka da ainihin shayar da shi shi kiran ainihin ya haram da amma ki kaura ne malamin mu da ainihin haru suna suna fassara hadisin suna sa wannan ya da cikin kusurciya na Allah amma in dai ba an tsarin ba shi kadai ba to ainihin a lafin mata ba da kibar idan mutum ya girma ko ya sha ainihin nonon wata mace to wannan nonon ba shi a cikin ba inda ya hawa shekara biyu to babu haramci amma shi salin tunda manzo Allah ne kuma ya ba shi haramta to wannan akan kadai abu ne tsaya to na zama da yana magana sai ke cewa wai yanzu a cikin mutuwa ko akai arziki da ya ce sai ce wai to ai abin da ake wai akwai alamun wai manzo Allah ba zai wannan magana ba wannan kariya ne ya za a yi mace da baliki ne amma da kilo da suka sa masa a bakin sa hadisi bai wannan magana ba abin da kuma da wani bane a sa aka yi aka aika masa ya je sha amma sai ce wai ta ne wai ke har cewa yake yanzu kai ne za ka yi ta a da matar ka da kilo da suka sha ta wani wanda hali ya balaga to ai na ta wannan magana a cikin wannan hadisi kaga in kai cikin wannan za ka gane cewa dama ana so a nuna abin ne saboda siga da ake irabi a sai kowa mutane abin kenan da ka hadisin bai sai ta buɗe mamanta ta ɗauka ta sa a bakin salihu ya ina ba kawai an sai zai sha kuma abin da ake faɗi malamai an siyaye nonon an kai masa ya sha daga nan kuma za a rasa a wurinsa to da haka mutane a kiyaye ainihin arzikin malik رضي الله تعالى عنه مو أول مكي كل إلى فدي إن نو بيان إلى دم ما تيجي تشوف القرآن تشوف الدليل بيجامو تبع أيوة بعض وني كنت تيجامو تبع أي منزلي كم هو أيوة تبع شوف أنا كم تيجي إذا مو تيجي أركو زي زي زي إذا مو أنا أجي لك تيجي تيجي أما كتير لك تقول كنا تفرلا أنا سوفا أي سوفا كنا تفرلا الدليل أما وني يسوع أبو الدنيا ربع كذا أي منزل كأمال كلا كلا ونزل daga kuma kamar yadda muka faɗi sai yana shiga abin da bai dame shi ba shi da kawo abin da ya shafi ainihin abin da ake mafi shan sai da suka tijjaniya an ce misali babu siyasar wani wani sai wanda yake cikin ɗarikar tijjaniya yana yawan fashi da wannan yana cewa ai wannan har kira shi shi da yake bai san cewa wannan magana ta girmi shi da ba ya zai ruwa cikin zuwa ma'ani akwai ta ya zai ruwa cikin alfiyar da dalili akwai wannan magana ta girmi shi da ba shi na kuma da shi faɗan don haka idan yana son zaki shi da ne kawai da mai kawai ya ce za ki akwai da suke zaki zaki bai da kan komai amma wannan magana sharaɗi ne a cikin sharaɗin ɗariƙar tijjaniya sannan na ji har yana magana yana kowai yana cewa a lokacin da imam umar kufi ya zo kasar nan a gidan shi abdullahi a shewa muhammadu bello ya sauka su kuma kadirawa ne saboda haka shi ya ba shi izini mu yi jihadi a arewacin najeriya nan duk inda jihadi mai zai ka zai kai da ta tafi jariya to a ramu jariya ya yi haka to amma ba shewa umar kufi ba ba za a masa kodin jihadi ba saboda shi ma mujahidi ne ya kafa daularsa a tuta don haka ba wai a'a yana kwance bane yana tsoro an zo ake wannan shi kuma yazo ya kawo ɗarikar islamiyya da haka shi ma muzaki na farko kenan sannan kuma abin da malamai suke faɗi a kan wannan cewa a aikin wai a ɗarikar da ba ziyara wali ana faɗi ziyara da niyyar neman tabarruki ba ziyara da niyyar ma'ana ɗan uwanka musulmi ba don shehu kuran radiyallahu anhu da ya ce shi kiraki ya je ya sayar su kaba da shi a bukatar filani har ma malamai suka ce masa to ya za a yi zai ziyara shi da malamai cewa bukatar ran bayan ta shi wajen da na shi a masu filani masu yalla wata ala ke cewa a'a zan zai ziyara a matsayin babban waliyi ne wanda ya taimaka wa musulunci dan kuwa ya yi a musulunci sannan kuma ya yi abubuwan da wani Allah ya ba zai ba amma dai tabarruki ba tabarruki da zai wuri ba tabarruki shi da ya ce kuma ya je ziyara a wannan dabari idan kana kishe da wani da wani ne ko yake ya ko wannan abun to ya zaka yi shi ba ya zai ba ta wallahi mutane ya kiyaye mutum yana ci yana ga yake wa sai bar kan hanyar da yake zai fada wani gurin da zai zo ba gaba aikin babu baya don haka ziyara aikin wannan shauƙin da suke tattariya dole aikin alƙi shi to da haka ni duk abin da ta wurin wanda da cikin masu biyan idan magana ta so kai kuma dole za mu magana kai ba don komai ba dai a yi kamar halaka an bayyana wai a yamar da yi an bayyana idan kana aikin tafiyar da har abada kuma abin da kuke faɗi kullum abin da ake auna mutum da shi tsoron Allah ba hujja ba ba yawan rara ko yawan magana ko tsoron Allah shi wanda yake wannan magana alhamdulillah mu muna daga cikin wanda muka da umuri a nan garin Gombe ba a taɓa kawo shi ba da ni da ainihin halar zaɓen gari da ainihin halar tsarar kasu da shugaba da kalba da hajjin muka ɗauki mota mun kuma daga nan har kano muka je mu har gidansa muka ɗauko shi lokacin saboda yana da tashi bai bai fito da wannan maganganun yana da tashi ba mu taɓa jin wannan magana ba lokacin da muka je aka ce mana wannan mutum bai yana da shiya su yan garin da sai a aika mu taɓa ji ba da aka mu ainihin mun rana ko da zuwa da wannan wannan wannan muka ɗauko shi sai ainihin yayi wa'azi a kofar gidan sarki ni ne na mai sifika aka zo a wannan wurin wace gari muka koma za mu zuwa ci sarki ne ba a ba kofar gidan nan muka da wannan masallacin da muke cikin nan annabi mu fara zuwa a zuwa shi kuma har aka zo kafin ya fara wannan bangaren waya ta ba ka raba ta wani duk goge goge da yake in dan yin wani lafiya da laka baro zuwa wannan ba saboda laka amma turan da nasi yayi magana akan shehu Ibrahim daga ranar da kuke karatu kaf don haka idan kana bin bawan Allah da kuma cewa ka yi da su ga ainihin malayi wani dalila to wallahi duk wanda su yi ta samar da wani abu na wa'annan shaharar to daga ranar sun zuciya da wani shi don haka tun daga ranar da gobe karatu abin kuma ya ta karuwa daga taɓa yau da zani har an koma taɓa ainihin wanda ya yi har an koma taɓa sahabbai amma ko duk in ka ta kana zaune kuma a wajen garin Tijjaniya to wallahi kuskure ne da haka muna cikin muna tsara tsakar jiran wani Tijjaniya ba kowane karamcin magana ba ne za ka ɗauka gare na ainihin da ke nan da haka shi ilimi akwai da zarfa muna da haka ya zai rike duk abin da ke da shi taslimi shi ne ainihin abin da ma malamai suka ce ba ne alamun sa'adun layi na salatun amanun wata tsimin wa sabrun musamman duk wanda ka rasa shi da wannan abu za ku baya daga cikin halin layi alamun sa'adun layi na salatun amanun ka zama mai amana ne mai abin tattalin da kai kowa zai abin da kai وتسليم تسليم بيك ويا وصبر مجمل تسليم كيما كي تسليم با أصل غرغدا تسليمكم أنا يو وندي زمر سوى باو الله su ne sharuɗan tafsiri kamar yadda ake cewa wajen lafiya ake cewa wa in murabiyar kajiran nafiyan kamil irfani imaman saliha mallifku na saka salatu da da haka anas bin malik ba wanda zai koyo a cikin tafiyar dariƙa da sunan dariƙa da sunan hal sufa a da sunan sufaye yace kuma zai kwanje mai tunta da saurare shi da haka gidan mu abuja su ke tsammani da shi a zai yi gaba da ayyukan shi saboda haka wannan hadisin anas bin malik رضي الله تعالى عنه في روايته قال كنت وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذكر الخلاء من ضر صلى الله عليه وسلم اذا وتاكي قال كنت اللهم عيني اعوذ بك الله كان لمن فرز غيرك قال شبت شبت كتبا وقد قال من سأقرأ أو تروايا كما يرويته أعوذ بك من الخبث والخبيث أبدا ما زال لك يفدي كنا أو كما الخبث والخبائث شيطان ما زال أيدي شيطان ما زال كان لمن فرز الله غيرك لقوم الناس da aka wannan ya da yi addu'ar da ake so idan an shiga ban daki mutum ya karanta ta kana abu isa imamu turmin da yake cewa wata babi a wannan babi na maganar zai shiga masallaci a shiga ban daki an wato hadisi an aliyu daga sayyidina aliyu akwai hadisin da ya ce kan sayyidina aliyu ba wa zai tunu arkar akwai hadisin da ya ce kan zai tunu arkar wa zalim akwai hadisin da ya ce kan zalim wa fi mas'ulin akwai hadisin da zai kuma abdullahi mas'ulin duka a wannan ainihin babi na za ta karra kala'an nan na haka shi ne shi ma mutum ne shi wani muka faɗi in an wato a cikin ya dangana kan wani sa'adiyya in ma an wato wasu hanyoyi ya kawo sabai zai zero maka irin wa'annan da haka wannan yana kan nuna maka ƙara karfin shi wannan hadisin ne kenan daga cikin sakon mazaza ba an sun ma da fara kyau da tsohon hadisin ainihin ga wa'annan masu wato wannan hadisin. Kala Abu Isa shi ne ba mutum da ke zuwa hadisu ana sun asafu shekin kiyar da zaɓi da wannan amma abin da sana gawa a cikin halar saboda ya ci kowane inganci a dai magana addu'a shiga ban dai shi yasa zo na koro ya ci hadisi su shiga dai wa asanu ya ci wani magana a saboda asanu a hadisan mu na baya wa hadisi zai bin harkar hadisi zai bin harkar din nan fi isnadin ihtiramu a isnadin da akwai ihtiramu akwai rawarwa a misali wanda aka rubuta wurin sun an koro isnadin zai hadisi zai bin akwai ainihin ihtiramu abinda malamai na cikin ihtiramu saboda me رواه هشام الدستوائي هشام الدستوائي يروي سعيد بن ابي عروبه عن قتاده فقال سعيد بن ابي كثيرا عن قاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن ارقمه قاعد اقرا بس ولا فكر sannan kuma wa kare shafu tattawa shi samu tattawa nan yace an kaza an zai ibn arkama kuma kaga an samu sunni warwa su wasu warwa shi ba da ma su shi kuma an kaza عن النبي بن أنس قال شعبته شعبته كسوى عن زيد بن أركبة وقال ما مرمى لك سوى عن النبي بن أنس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم دون شرك سراج الأنس مرة أروج الشاكة مرة يروج الشاكة مرة أروج الشاكة دون شرك أخي سراج حديث الناس سورة كيابا حديث الرومي سورة كمجر كبري والمسكين أسلام الله قال أبو عيسى إمام مسلم ذلك سوى سألت محمدا عن هذا ونجي مغانا أبارك إن سألت محمدا يا أبو البخاري لا تنبي إمام البخاري جميع دوزنا مغانا فقال سيدمي يؤتمل أن يكون قتات روا عنه ما سميع zai yi wuka tasu nan ya roto a gare su ne gaba daya da haka ba istiraji ba ne zai wuka su daga wannan ɗin sannan ya sake wannan da wannan da haka babu istiraji akbarana ahmad ibn abdullah al-sabbi البصري حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ذكر القراءه قال اللهم اني اعوذ بك من الخبز والكبائر فكا وانا حديث ليك قال ابن سوى قال لما الله صلى الله عليه وسلم في سوى قال ابو عيسى حديث هذا حديث حسن صحيح وانا حديث لي حسن صحيح معناه حسن من وجه وصحيح من وجه اخر da wannan hadisin kuma babu da biyar yake cewa ba ku ya mu idan tsara da bin kalai idan mutum shi gaban daki ga abin da zai yi amma da gaske sai ba sai mutum ya shiga cikin mallaki ba a da ka zo ka isa wurin da sa ka kake so kai wannan karatu ba sai ya rawo mutum ya shiga inda ya shiga ba daga bakin kofa saboda haka yake cewa to ga mu abin da zai fadi shi ma idan ka rawo nan ma idan ka fito ne aikin za ka yi to malamai sun fi dinta yadda haka akwai wanda suka ce kuma za ka iya zuwa cikin bandakin kafada saboda irin wayannan addiya an ɗaukar su a babin zikiri saboda haka shi kuma zikiri ya zuzu ala kulli halin ko da mutum yana aiki cikin bandakin da yin zikiri ya dace karatun qur'ani ne misali mutum ba zai a cikin bandaki ba amma ko da kace Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal wannan ya cikin zikiri kana ambaton Allah ne da ko su ko a cikin bandakin za ka iya faɗi amma dai wanda suke bin faɗi shine kafin ka shiga bandakin ake so ka faɗi ana son tsarkake al'amura na ainihin al'ibada ko Allah subhanahu wa ta'ala wa matsayin ku da ɗan adam a duk abin da ya shafi ainihin da zata amma shi Allah subhanahu wa ta'ala shi a wurin sa mai ɗaya ne da haka malamai suke cewa akan irin wanda suke rarrabe suna magana ai Allah an ce ambata Allah ko a ina shin zaka ambata shi ko a bandaki ko a bandaki ne suke da irin wannan abubuwa din nan da ainihin ko ma an ce ko Allah Allah yana ko ina yana cikin dare yana kaza ko ban to Allah ba a kwatance da shi da abin da ya shafi dan adam domin a cikin halittun kansu akwai abin da ita shaddar abincin su ne da haka ainihin haka Allah yake kasuwar dinsa akwai kuma kansu ɗan adam din akwai dabbar da kashi sai amma ko kayan jin daɗi ne a wurin muhassa da yake da shi ba abin da ya shafi ainihin zuma da makamantansu za ka hikimar Allah ta karɓi tunanin ainihin dan adam za ka hada su a tsarkake abin da ya shafi a abin da shafi zikirin Allah da irin da irin wayannan wurare din gurgurdan matsayin mu na yan adam da haka irin masu saka karatu a cikin karatu Qur'ani a cikin wayoyin su lalle ba a so in za a kira in aka yi kiran a yi karatu a cikin bandaki shi ne ba a so amma dan karatu yana cikin memory ka shiga da shi bandaki wannan babu komai eh misali karatu wayar da akwai karatu Qur'ani a cikin ta ko akwai application na karatu na Qur'ani a cikin ta da sauransu idan ka shiga ban daki da shi to ai wannan babu komai saboda shi abu ne wanda yake lawu da lawu lawu tiya da kuma shi da wuce dan haka lokacin da aka yi play to karatun shi ne ai sautin shi ne an samu rubutiyarsa to shi ne ba a so dan na taba ji an taba yi shi da Allah ta'ala tambaya akan irin wannan da ke cewa lallai wannan ba shi da matsala a rikicin ba shi yake cewa ai kamar hadisin qur'ani idan ka ce ya wani mun qur'ani bai shiga ban daki ba to ai shi ba qur'ani ya kai kuma yana shiga ban daki ya ya buƙatar nasa da haka qur'ani da ma'anar da yake a cikin nasa da haka to qur'ani ma'anar yake a cikin waya ba a hissa bane to da haka irin wannan ke ba ma ya kula da karatu na salati wannan babin zai magana a kan idan mutum ya shiga ban daki shi kuma ya yadda shi ma addu'ar da zai me zai ce حدثنا محمد بن اسماعيل حدثنا مالك بن اسماعيل عن اسرائيل بن يونس عن يوسف بن ابي بكر عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال سبحانك ولا حديث shi kuma a wani shi ma daga Muhammad bin Ismail shine Bukhari kenan sannan hakan da na Aisha radiyallahu anha kan take cewa kan nabi sallallahu alaihi wa sallam ya tsarki da kalai wanda Allah subhanahu wa ta'ala kan sai idan ya fita gaban daki kala sai sai kubranaka Allah ka fara ka muke nema saboda haka wannan ayatin ya daga cikin addu'ar da ake yi kenan a kala abu isa ya rubuta da cewa hada hadithun hasan wa gharib wannan hadisi hasani ne amma kuma gharib wannan shi ma ibara sai da ainihin shi ma mutum wanda kama da ainihin ibara ta wasu da yawa daga cikin malaman hadisi idan ka ta hadisi garibi ne to ita hadisi garibi min alwa'i sahih to kuma ya za a ce hasanun amma kuma a ce masa ainihin garibi da haka wannan kamar ya kawo wani haka amma na ma ba da rasu da ya hasanun din nan hadisi hakuni ne ma'ana walau lugat lugatan kenan hakuni ne mai kyau lugatan garibi kuma iya da kuma wannan garibin hadisi suka saya hasali mai hasali ne na ainihin hasali mai kyau na hasali na ba su kasan ba na ainihin islami malaman hadisi garibun din nan kuma ma'ana an same shi ko ta hanya guda ɗaya kawai da aka arai hadisi a garibun din nan ko kuma garibun ne a wajen aiki da shi shi dai bai ruwaito wani malami ban shahararre ya yi aiki da shi ba za ka yi kira shi hakan kuma ya kira shi garibun لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عشان ما تكيرا ما وصل حديث ما في حديث إسرائيل في ساكو يزما غريب حديث أي يوسف ابن أبي برسا وأبو برسا ابن أبي أبي موسى اسمه سنان سآمر ابن عبد الله ابن قيس الأشعري wannan shine asalin sunan sa abu musa al-kunya sai wala na'rifu fi hadha al-bab illa hadith aisha radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wasallam sannan babu ne wani hadisi da muka sani a wannan babin sai hadisin na aisha radiyallahu anha daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu ma babu fi nahyi al-istiqbal allati bi zahir al-awwal wannan babin shi kuma zai magana game da hali a wajen fuskantar al-qibla a wajen bayan gida ko kuma ainihin bawani ma'ana fuskantar alƙibla a wajen bayan gida ko kuma bawani mutum ya fuskanci alƙibla idan zai yi bawani ko ainihin zai yi bayan gida wannan ma an yi hani ma'ana a kan shi ne wannan hadin zai magana kenan a kai yake cewa حدثنا صهيب بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان عن هريرة عن لا بن يزيد عن ليث عن ابي ايوب عن سالم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ألفتم غائدا ولا تستكبروا الجبلة بغائد ولا بول ولا تستكبروها ولكن شركوا أو غربوا وقال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراكز قد بنيت مستقبل الجبلة فننحرف عنها ونستغفر الله بكثرها حديثنا من سيد بن عبد الرحمن بن المخزومي sannan shi kuma kana cewa ya zo mu yarda ya ba mu labari shi kuma yake cewa daga da ibnu yazid al-laythi ko daga abi ayyub al-ansari abu ayyub al-ansari shine masaukin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana wanda ya doke shi a gidan sannan bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga Makka ya dawo Madina kafin ya gina gidansa ya saka gidan wannan Abu Ayyub al-Ansari din ne to daga wurin aka rawaito wannan hadisi قال شيخ أبو أيوب الأنصاري كتبا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظهر الله صلى الله عليه وسلم يأتي za a tura za'ida in kun zo bayan gida ba ta sakirar kiblata kar ku fuskantar kibla da za'idin wala bawli bayan gida ko bawli wa ta sakiruwa haka nan kar ku ba wa alkiblan baya kar ka yi fesin dinta kar kuma ka juya gaba da baya walakin da zai kuma zala ta kusan sharriku aw zarriku kalli ainihin gabar ko kalli yamma haka hadisin ya zo amma abin da yasa hadisin sun zo da haka mu a nan gabar din mu shine alqibla yamma kuma shine kaba da baya amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana yana Madina ne Madina kuma tana arewacin Makka ne dan alqibla take to wanda yake Madina yana arewaci alqibla ta shi kan mun don kudu ne in ya kalli arewa kuma ya ba da baya amma in ya kalli gabar to bai kalli alqibla ba da kula baya ba in ya kalli yamma bai kalli alƙibla bai ba wa alƙibla baya ba shi yasa nan manzo Allah ke sa kalli gaba ko kalli yamma amma mu anan sai mu sai kalli kudu ko kalli arewa bai da yau wato saboda haka abin da wani hadisi ke da yake nufi fa qala abu ayyuba sai shi wannan abu ayyuban da yake cewa fakadin na sham sai muka je sham da muka je birnin sham a wajen marahila sai muka samu bandakai irin ainihin gidan wanka da ake gina ko gidan bayan gari gidan ainihin gidan wanka ko gidan taba ruwa da ake ginawa a kasuwanni da sauransu da su ne marahi to sai muka samu karfun ya dan gina su fuskantar kibla suna fuskantar kibla in dai za ka hau kai shaddan ka biya bukatar ka to ma la budda al kibla za ka kalla ka ta irin wannan wurin da ake gina shi da ma dan karamin wuri ake ginawa ba ka da iko ka zuya kalli nan ko kalli nan dole a kibla za ka kalla muka ba ta baya yake cewa to sai muka samu an gina ta a wannan karku ne muka tsira kibla wannan harifu an hawa na tsakurullah sai mu juya bar alƙiblan mu yi istighfari sai ba da suke magana da yawa a nan me yake nufi da mun juya bar alƙiblan mu sannan mu yi istighfari ya ka to idan suna kallon alƙiblan ne da sai suka tuna sai suka juya a take so kuma barin kallon alƙiblan to istighfari kenan na dan wannan mintunan da yana kallon alƙiblan shi da ainihin ya istighfari idan kuma ya zama da cewa a ya juya wanda suka yi nan halin ko halin daga zuwa so suka abin yana kallon gabar ko yana kallon yamma ba su ma su kula sun kalli gabar sun kalli yamman ba sai kuma suka yi istighfari to ya suka yi istighfari ba sabon suka aikata ba sai aka ce a nastaghfirullah liman banaha muna neman istighfari ga wanda suka gina wannan bandakan da Allah ya gafarta musu abin da suka aikata ne da haka wannan kenan to sai ba da wani sai magana su ce a ai akwai ma sauki da aka samu kamar yadda zamu ji ababin gaba don haka tun da an samu sauki akan wannan idan an gina bandaki inda a cikin gida ne to duk inda mutum ya kalla ya yi bayan gidansa to wannan ainihin bai yi laifi ba amma a daji inda babu wani katanga babu komai filfa ya fi to a nan ne ake son kar mutum ya kalli gabas kan kada kalli yamma mana a kada kalli gabas mu a nan kenan kada kalli yamma ya kalli kudu ko ya kalli arewa amma ina gidansa ne ko a bandaki aka zo sakawa to da haka wannan a ainihin ya halatta kamar yadda za mu ji a ainihin wannan din gaba saboda haka rasulullah nan kenan bai dauki dauki babin a ainihin sauki da aka samu ba wala'alla ko hadisin bai dauke su ba wala'alla ko kuma a wannan suke cikin ganta a wurin su amma da su da su da kan cewa kenan ko a gina a cikin gida ne ma'ana kenan ba za a ba za a wannan ba ba za a kalli gaba ko a kalli yamma ba قال أبو عيسى أبو سعيد وعبد الله بن عبد الله بن الحارث بن ابن مستفق الزبيدي ومات ابن أبي الهيثم ويقال ما أخرج ابن أبي معسل واشوف ما مدوا عليه قريش وصاحب المني وشوف من حديث قال أبو عيسى إمام مسلم زيد أشوف علي أيوب أحسن شيء في هذا الباب وأصله شيء في إنجلترا أو النبالي شك أيهم من حديث يعني إنجلترا لكن تكاو وأبو أيوب شيء أبو أيوب الأنصاري أشيك أبو سنن ابن سنن خالد بن زيد والزهري إمام الزهري أكبر من اسمه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاد الزهري وكنيته والكنية أبو بكر وقال أبو الوليد المكي قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستكمل سنة دلائل ولا بوت بول ولا تستكملوها يتم معنى فتح مرضى الله وانا عزيز إنما هذا في الحياة وانا أسكن دار سكان أسكن دار سكان باب الجيل وأما في القلوب أما أسكن جيل لذلك كيوهي الوطنية لهو النبي جيل لذلك iya da rukuta sauki shi ake sabbila ha mutum ya fitar da suna kai ba da baya wa haka za ka da isafu ibn ibrahim haka isafu ibn ibrahim ya fadi wa qala ahmad ibn hanbal imam ahmad ibn hanbal rahimahullah ya ce inna ma rusul bin nabi sallallahu alaihi wasallam fi istibal al-istidlal wa qawl muhammad istibal al-istidlal wa la tasbil ha shi kuma imam ahmad ibn hanbal ya ce lokacin da aka samu a wajen ba ta baya ne ma'ana ko a cikin gida ne ika kalli yamma bayana ta wannan babu matsala amma kawai kalli gabar ka kawo zakin bayan ko zakin bayan gida da ka yi mamu Ahmad bin Hanbal amma saboda su kuma yin da suke ka anna kula ne rasul saharai wala ta kuma bi ayyin sakirar ilal shira ganin ko a sahara ne ko a ban dakura da a gida kar mutum ya fuskanci alƙibla da ainihin bayan gidansa to sai babu da ainihin kamu ainihin wannan da shi shi na abu da sauki babu ma za a gina rukun cikin zalika wannan babin zai yi magana a kan rukuta sauƙi da aka samu fi zarika a wannan ma'ana akwai sauƙin da aka samu na za a yi kaɗai حدثنا محمد بن بشار محمد بن مسنى قال حدثنا عمر بن زرير حدثنا علي محمد بن اسحاق على مالك بن سالم عن مزاحم بن زبير عن جابر بن عبد الله قال نحن النبي صلى الله عليه وسلم تسير جلد قوله فرأيته قبل أن يقبض بآب يستقبلها وafil bani an abi hira wa aisha wa malik yasir bayan ya koro wannan ainihin isnadi sai ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hanyar ga mutum ya fuskanci alqibla da bawali amma na gaishe kafin ainihin a yake ya rasu da shekara daya ya fuskanci alqibla a wajen yin bawali din da haka shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama Allah ya kawo masa shi kuduwa ne ko yake ma'ana abu koyi shine a kamar da Allah kuma mai saukake mana abubuwa da yawa ma'ana sabbin ayati aw nusiha na bi khairin minha aw nusiha Allah ya riga da ya ga mana akwai nuska don haka hadisai da wani ko suke sa wani suna warware juna wasu fahimci su kare nuska ne duk hadisin da domin na gori na wanda kan cewa idan aka yi wannan za a samu aikin hadisan suna warware aikin hadisan mun kace manzo Allah ne ya aikata to wannan kuskure ne da aka yi lalle manzo Allah ne ya faɗi mun kuka su kai ne amma akwai nuska akwai nuska a Qur'ani akwai nuska a hadisi idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada hukunci nuska yana shiga cikin ahkam hukuncin hukunci yana shiga cikin abubuwa da yawa ba ya shiga cikin ainihin abin da ya shafi aqida ne da makamantansu aqidan ma malamai sun ce akwai shafin da yakan iya shiga amma ba kai ba gaba ɗaya ba misali kamar a ayar suke magana a القرآن يجي مثلا فاتقوا الله ما استطعتم أكيدا ثم الآية ثم سيكون كل كتاب فاتقوا الله حق تقاته tsoron Allah hakikan tsoron Allah to an samu muska ko sauki a wannan aya ta biyu akan wannan aya ta farko to da haka idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kusanci alƙibla kafin ainihin a kafin ainihin wannan dinsa to da haka wannan ruksa aka samu ainihin ruskan ma'ana wancan a maganar cewa kan abin da din nan ne da haka wannan ruksa da aka samu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi haka sannan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi karka yadda ka kwanta shi ga mankai inda ya ainihin kana so ka gane waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin abubuwa da yawa sukan faru a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da cewa sun masa daɗi ba amma Allah ya yi wani abu zai yi nuna wa mutane ka hasu ne yau saboda duba ya wata karatu ne saboda a nuna karatu kawai da haka Allah sai ya bari a cutar da shi dan me dan koyi karatu a wurin wannan abu Allah sai ya bari a jefe shi a kwanta masa goshi dan me zan a koya maka karatu duk girman ka ilimin ka za a ce maka wani abin da na wulakantarwa tunda ayyukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to don haka idan an wani wani abu misali aka danka da da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kada mutum ya ce wannan abin cin mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin abin da ya fara wannan magana na ji wani yayi magana akan cewa wai hadisi ne zai ke magana akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani bai bude yana bin sa bashi da yazo ya same shi cikin mutane ya rike kinsa ya biya shi bayansa ko kuma a ce wani mutum ya zo wani masu Allah ya rike wayarsa ya ce ka bani dukiya da cikin dukiyar da Allah ya baka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun abin da abu bashi bashi daga baya aka samu aka biya wai wannan cikin mutunci manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya zo na cikin ya rike a cikin mutunci manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam to ga inda tarihi da take nan ya dauki abu a cikin mutunci a malamai kuma wanda suke da ilimi na hakika sun tafi akan cewa koyar da darasi ne kamar cewa duk kiro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da aka yi masa balle kai ainihin wani dama Allah ya ce duk abin da aka koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka duk abin da aka yi masa sai ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba da haka me zai daga mini hankali na to don haka wannan shine matafiyar manyan mutane magabata wani duk abin da suke ganin kamar an dangata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na kansu to ba na kansu bane a mu a matafiyar mu ya zo don ya koya wa mutane darasi duk da biyar su karatu da haka ne ma yana wani cewa ake bibiyar su a cikin gidansa ake bibiyar su a komi don a samu ilimi bibiyar da suke yi ba sun bibiya don su kudin su bane sun bibiya don su samu ilimi da su da fulani sannan kuma duk wanda suka rawaito wayannan hadisan ba a taɓa rawaito wani daga cikin su yayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wannan mai kare su wai yana cewa in an bar hadisan an bar kofar da idan ya gudanar suka dauka za su ci mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to musulun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ka bar wannan hadisan ko ka shafe su ya gudawa sai sun tun musulun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ka kare ta su ko ka ce gaskiya suke ya gudawa ba za su fasa ba sai sun tun musulun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka Allah ya wanda Allah yi to don haka wannan ba hujja bane daga cikin hujjojin da kawai za ka zo ka soke hadisi ka ce wannan ya taɓa musulun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwanan bayan mun yi magana akan wannan abu aya sai Allah ya magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suna tawili akan ta ko kikkiawan tawili mu da mun so ba ya ba wanda ya taba rike cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan abun dan ya tsaya cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na maganar Zaid ibn Harithata wanda ya taba ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake kira Zaid ibn Muhammad Zaid ibn Muhammad ya auri mace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka rabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta ake cewa ai ya aure matansa zai suke bayan suke ta Allah kuma tsara ke cewa hukum da ya bayan shi kuwa kuma inda Allah so da aka daga da aka kira zai sunu hajji aka bar cewa zai sunu Muhammad aka bar cewa da kayan ke mutum ka kira shi da sunan a kira shi da sunan ka sai a kira shi da sunan asalin mahaifinsa saboda ainihin tabanni to ayan mai ayan ta gaya mana ta yi magana akan cewa wata fili na suka mabamu fili wa takshan nasa wallahu an takshawu wata fili na suka kamo ya a ranka cewa ainihin za ka ainihin auren inda zahirin ayan ka tafi ba ka yi tawilin na mutanen kirki ba to dole za ka soki manzo Allah sallallahu amma tawilin na mutanen kirki zaman Allah ya kiya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai aure ta shi kuma sai ya nauyin ya gaya wa zai zai aure ta da zai bi zuwa sun shi zai aure ta saboda baya son tunda zai biya ta aure ta kada ya zai aure da kuma a ce ya fata zai yi matarsa zai ne yana cikin zaune da matarsa babu manzo Allah ba magana manzo Allah ba komai ya zo matarsa manzo Allah zai aure sai ayi kuma musu saboda wannan magana da ayi da wannan magana mutum bibi da cikin nan kana boye abin da Allah ya riga ya faɗi saboda haka ai da ka riga da ka ga ya musu ba watakkan nasu kana tsoron mutane ne ya sa ba su faɗi ba wallahu akbar tafiya Allah ya kamata ka tsoron Allah to malamai sun zaɓi da sai a a wannan ba laifi ba ne hasra su abra da sai a su karrabina duk wani ya daga cikin zaɓi ne ko sai fasa da murabba ko fasawa aya ta bada annabi Adam ya yi sabo ya halaka kuma haka bane zahirin aya dan haka idan bai kudi kace bai wani bai kudi zaka jiyewa saboda tunan kake koyo na hadisan ya zaki da wannan ayoyi da suke cewa ai annabawa sun yi sabo sun halaka ake cewa manzo Allah ya istighfari ya zaki da wannan ayoyi duka sai ka tsira zuwa Qur'ani saboda yau ayat Allah ya wannan magana a aka musu tarihi mai kyau ba za a da wani kuma gawa sai malamin su ya ala ma an samu labarari sai an su mukarrabi ne wannan tsakanin tsakanin shugaba ne da da mai shi da bawansa kamar yadda yake tsakanin sarki da ainihin sauran talakawan ko sauran membansa membansa sarki da yake mallakar gari akwai abin da yanzu idan misali ya ga mutanen gari suna yi ko taro aka yi ko fadarsa aka zo wani zai zo babu hula wani zai zo da karamar riga ko ɗan shara aka yi kira a fadar sarki to haka zai gane da mutane ya komi su bi kuma zai sai kayi matsala akwai matsala ba amma wanda da cikin wanda ya ba wa hagana da ake ko shamakin sa ko wazirinsa sai ya zo babu hula ba laifi ba ne amma sun haɓa wace ko da amma sun tsaro nan amma sai ita wasu ya zaka zo su babu hula ba sabo ba ne tulaka Allah da annabawansa haka yake tsakaninsu Allah bai haramta abun ba amma idan suka yi wannan abun Allah sai bai sa ka aikata abu kaza saboda su suna da matsayi ne a fadar su amma ba sa gobe ne shine malamai suka fito da kailan hasanatu abrari sayyi'atu mukarramina mutum nagari ne abrar ne barru ne nagari idan ya aikata wani abu mai kyau shikenan amma in mukarrabi ne makusanci ne babba ne in ya aikata sayyi'atu abun kamar ya aikata abun da ba bayan sun suna amma ba su bane to yawan tabi'i duka malamai magabata sun yi shi Qur'ani sun yi shi wa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka yaki da wannan warwarewar tafiya ce da haka wata tafiya ce a dunkule a cikin wannan abun dukkan wani wani da za mu tsaya farka mu gani to da haka wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ruksa ne da ainihin ya kawo mana akan wannan magana ne yadda da ganshi kafin ya rasu da shekara ɗaya ya ainihin yi bawali amma kuma yana fuskantar alkibla abin da yasa ya ce bi amin din nan saboda ka'ida ta cima wajen nuska nuska su hadisin da ya fara zuwa in na karshe ya zo to ya yi nuskan wancan hadisin da aka faɗa na farkon da kuma su kai to da haka tun da ya ce bi amin da shekara ɗaya wannan magana kuma suna tare ita ma'ana ba wai da shekara ɗaya ba tun kafin nan da yake hanin kafin nan yake hanin da aka wannan shi na karshe sannan malamai sun hadisi suna magana akan cewa hadisul kauli da hadisul fili hadisul kauli ya fi karfi akan hadisul fili da haka wai ta hadisi da su fi karfi amma wannan din zai ke ke ruskan kuma wannan hadisun akwalu da haka da wannan ke nan daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka wannan shi abin da wannan hadisi ke cikin kuma yake cewa kala hadisa imamu sun yi da cewa حديث جابر في هذا الباب حديث حسن غريب حديث نعم في غريب أما وقد روي هو قد روى هذا الحديث ابن لهيئة ابن لهيئة يا رجل حديث عن أبي أبي زبير عن جابر عن أبي قتادة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول مستشفى القبلة كما جاء كما قال الله تعالى أولي إذا شكرت على القبلة حدثنا بذلك قتيبة بالنسبة إلى بعض الأبان قال يكتب أخبرنا ابن لهيئة وحديث جابر annabi sallallahu alaihi wasallam asaku min hadith ibn laki amma a wasu a cikin zabir ya fi kan da kan hadith ibn laki annan wannan laki a sahihun inda ahli hadith shi ibn laki annan ya da rauni a wurin malaman hadisi da aka wuya a yayin musulmi ya hayi kun sai da sallan ya ruwa shi ga dokunsa min kibali sisi ta bangaren haddasa ya da rauni amma bangaren haddasa ba ma kuma su kokari ya kuma su حدثنا حناد كما حناد يا رسول الله حدثنا عبد بن سليمان عن عبد الله بن عمر ويزا بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان حبان عن امه واسع بن حبان عن ابن عمر قال يكتوى لقيت يوما على بيتي حفظة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المستقبل الشامي مستدبر القبلة yace da wata ran na hafsan daki zan gyara na ainihin na na hafsa kenan to sai yana ya yi kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ainihin biyan bukatarsa yana fuskantar sham sannan kuma yana bawa ma'ana kenan Ka'aba baya in wannan ya rawaito hadisi na fuskantar alƙibla shi kuma wannan ya rawaito hadisi na bawa alƙibla baya da haka kenan duka kenan yanzu suna ga hanyoyi da yawa ma'ana kenan wayannan sun yi rukun wayannan to amma yadda da to ai wayannan dukan su a cikin gida ne aka gan shi tunda a cikin gida aka gan shi bai juru shi sa malai malikiya cikin malikiya za a gan shi ta ta rubuce ainihin amma fi rufin manzil ne ko mai mai ziya ko fadi ko kawasu in ka da cikin gida ne ban daki za ka yi kallon gabar za ka yi kallon yamma da ainihin mazafiyan bukatar ka amma ainihin idan a daji ne ana so kalli kudu ko arewa misali mu anan ne in a madina take ko arewa sun kuma kalli gabar ainihin ko yamma in a daji ne ذاك وانا قال ابو عيسى ابو زكي سواء هذا حديث حسن صحيح ولا حديث حسن ne kuma ainihin sahihi ne daga cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a za mu fara wannan wuri ma da ga munka in ba ku mai Allah kai wani ba da wani zaman gana a kan yi in tashi wanka wanka da lafiya ma da ke yi a yi wanka da za a yi a banza sun tashi wanka da ya ci sun da su raba da haida haida ne ba da biya ne su biyu suka fi na ba da biya su duka su a rasu a rasu sannan kuma za ta za ta yi wanka da ya ci ba da wanka da ya ci
Allah ya karfe amin da zai ne ba ya gaba cewa aka baka lawa cikin kashi ya yi rantsuwa cewa ba zai sake zuwa wani wuri ba daga baya kuma ya kaje ita yana so da koma ya zai wani wuri ya yi rantsuwa so ba zai sake zuwa wani wuri ya yi rantsuwa da ya yi rantsuwa kuma da shi kashi ya rantsuwa suka tafi da kayan ruwar a da ainihin tsika ta ruwar da da aka tafi ruwar na yi kusa na yi kusa da yi cewa ba zai wannan wurin ba to lallai idan kuma ta kama ta ya yi ya yi wannan kama da wasu na yadda shi wannan wurin mutum dai bai gida a wani na yi ba ko wani sha Allah ko wani amma idan yau da su dole ta yi wannan kafara ko kuma idan daga baya ya kafara kuma ya kafara daga ba aiki ne ne da ba da su ce diga firzi ke nan ko ba ba diga firzi shi ne ainihin mutum ya ya je din sannan daga baya ya yi da sauran masa su yi ce amma kamar ma ma ne kawai sa ma'ana sai ya sai din tukuna ya dawo sannan ya wannan kafa a mana ko da shi a wurin haka ne saboda mai saboda ya zuwa ko da yake ganin zai zai din a yi sai kafin ya kama ya kambara ya sanar ba da kulle ma da a wasa ko ya kuma ne zuwa wasu wani da ya rasa min aiki ko Allah da ya rasa wasu wani ne to haka ba a fara da bai kar sai in ya zai in ya karya da ba ta fara a yanzu ya aika sai yi gaba tunda bai zai bai bari sai ya zai wani zai gaba to malai ta kai sai a zuwa insha wata suratu ba a yi suna da wani hawa ma da wasu yin wani ke rufi a yi a cikin ruwan da ya yi اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا ربنا